بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar al'ukudatar min lisani ya fuka hukoli amma ba da yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda muke gabatar da darasi cikin littafin munasu fatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan unguwar Hamadu Kafi bypass fadar jihar Gombe domin a ci gaba da wannan darasi a wannan littafi kamar yadda muka saba kamar yadda ake gabatarwa yau laraba ta yi daidai da 23 kenan ga watan shidan musulunci watan jimadin al'akir yau hijira na da shekara 1443 daidai da 26 ga watan 1 miladiya 2022 a idan masu bibiyar masu manta ba muna cikin a tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi wajen karatun sura a sallolin farilla qira'atu suwar fi salawatil maktuba karanta surori bayan fatiha a salloli na farilla kamar yadda magana har ta zo kan sallar isha'i kuma ita ce sallah ta ƙarshe a cikin jerin giyar salloli wanda muke gabatarwa guda biyar a dare da yini wannan shine darasinmu na 39 a wannan littafi kuma shafi na 98 can kusan paragraph na ƙarshen shafin kenan shafi na 38 afuwan shafi na 98 maliki cewa wa iza tara fi salati ma yahtaju ila takfifiha fas sunna takfifuha maliki cewa wa iza qara'a aw iza waqa'a idan wani abu ya faru a cikin sallah wanda ake da buƙatar a taƙaita sallah to a sunnance sai a takaita ta din an gane idan har wani abu ya bujiro wanda iya da bukatuwa kan a takaita karatun sallar to sunna agun shine a takaita karatun sallar kara tsawaita wannan kuma wata rana ina tsammanin ina can da wajen karatu muna sallan asuba a wani masallaci sai akwai irin yaran nan masu shaye-shaye haka wanda dai sun riga sun wautar da rayuwarsu ya taho da karansa ko ina ma ya je kwana haka ya bugu ya zo wajen wani masallaci to akwai wani bawan Allah ya fito daga gida zai taho masallaci sai dan karan ya taso masa ya masa tsawa to shi kuma wannan bawan Allah da makami ya gunsa ko yayi yau kan mutum eh idan me yawa karan ya tsawa zai sade shi kuma lokacin suka haure dai suna ta rikici har hayaniya tana shigowa cikin masallaci to a daidai lokacin limamin da yake ya san abin da yake sai ta kaita karatu sallan asuba ina ji raka ta bi ma bai fi aya biyar karanta ba aka yi dai aka sallame ta aka je aka shi aka aka shiga wancan matsala to kaga wannan yayi aiki da ilimin sa gaskiya dan duk komai zai iya faruwa ko rai ya salwanta ko a samu rauni ko wani abu makamancin wannan to kaga abin da malai faɗa a nan shine idan har wani abu ya bujiro wanda iya da buƙatu a takaita sallar to suna a takaita sallar misali ba fata ake ba a ji wata gobara ko a ji wani hatsarin mashin ya bige yaro ko wata mota ko wani ihu wanda dai akwai buƙatuwar a kai ceto da agaji abu to karle mai ce ai sallan asuba ce ban tsawaita a to anan bai fi ba a lokacin ko aya uku ko hudu ma sai ya karanta a yi sallama kawai domin kullum ceton rai da ceto rai shine a gaba da komai ceto rai da dukiya wa'ansu malaman suka ce hatta wa'ansu daga masallaci ya halatta su yanke jami'in a je a ceto dukiya kurai wai Allah bayan ƙura ta lafa haizo su yi sallar su daban ya nuna mana ya halatta ba matsala saboda ka a dinga samun fahimta ta addini duk da shari'a ga abin da ta ce ga abin da ta ce akwai abubuwa wanda shari'a ta ɗauke musu kafa domin bujirwa da suke bujirwa irin na ɗan adam maliki cewa rawal bukhari an abi qattada radiyallahu anhu imam al-bukhari cikin littafinsa ya fito da hadisi daga abi qattada radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la aqumu fi salati manzon Allah yace ni ina shiga sallah da niyyar uridu an utawwila fiha ina kabbara sallah da niyyar na tsawaita karatu a cikin sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asma'u buka asabi manzan Allah ya ce bayan na kabbara sallah an fara karatu sai na ji wani karamin yaro iya kuka shi ne sabiyun da yake a lokacin manzan Allah mata ma suna zuwa masallaci suna tsayawa daga baya duk da ce a lokacin ba a yi providing na masallacin mata ba maza suna gaba su ko matan suna baya amma akwai space mai faɗi a tsakaninsu mata suna baya can maza kuma suna gaba to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fara karatu sai ji kukan yaro karami iya ta kuka iya ta kuka da yake kuka yaron a fa'ata jawwazu fi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na takaita sallata sai na yanke sallar shine atajawwazu ma'ana ataqassaru fi sala sai takaita sallar bayan ya shiga sallar da niyyar tsawaitawa da yaji yaro yana kuka sai takaita sallar karahiyata an ashuka ala ummihi manzon Allah yace domin bana son bana son na takura wa mahaifiyarsa an gane domin duk inda uwa take inda ɗanta ƙarami iya kuka to hankalinta iyakansa ko sallar take yi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga uwan za ta shiga wani yanayi idan ya tsawaita sallar to sai ya takaita sallar domin ya saki uwar ta je ta kula da danta ku duba fa addinin musulunci yayin wa wanda irin wannan ɗaiɗaikun abubuwan ya kamata 'yan bokonmu da 'yan midiya namu da masu shiga jaridu su dinga fito da manufofin musulunci irin wannan ba ku bar yahudawa ba suna ta blackmail ɗin addinin namu addinin takurawa ne an matsawa mata an matsawa kaza an matsawa kaza yaro ƙarami iya bayan mahaifiyarsa amma iya da yanciya musulunci manzon Allah ya ce na shiga da niyyar na tsawaita sallar da na ji yaron yana kuka sai na takaita sallar domin kan da takura mahaifiyarsa domin na sallama mahaifiyarsa ta kula da yaronta an fahimci wannan hadisin iya cikin littafin bukari kitabul azan babu man akhaffa sala inda buka isabi wa yajuzu an yufarqi sura fi rak'atayn ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuma malam Usman ke cewa ya halatta an yufarqi sura liman ko mai karatu mai masallaci ya raba sura a cikin raka guda biyu ya kama sura ya karanta rabi ya yi ruku'i idan ya ɗago kuma sai ƙara sauran rabi ya halatta sura mai aya goma ce mai aya sha biyar ce mai aya kaza ce to ya halatta ka raba ta biyu a cikin sallah wannan ya halatta wa qad sabaqa hadisu zaid bin sabit wa aisha radiyallahu anhuma hadisi ya gabata na sahabi zaidu da kuma nan Aisha ummul mu'minin Allah ta'ala kare da su fi tafriqin nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'raf fi rak'atay al-maghrib sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba suratul a'raf a cikin raka'a biyu a sallar magriba suratul a'raf mai aya 206 a sallar magriba ya raba ta biyu ya garanta su gaba daya sallar magriba ba jama'a sallar magriba ba ko ba a samu wani mamu ya yi korafi ba domin su sallar ita ce a gabansu duk abin da ake to ibada ita ce a gabansu duk abin da za su yi a duniya to bayan ibadar yake biyu bayan da za a yi su bawa wani abu lokaci a cikin lokacin ibada ba zai ba sai dai abin ya biyu bayan lokacin ibada haka suke in manomi ne to bayan ibada yake biya nomansa in ɗan kasuwa ne haka in waye haka duk abin da za su yi to ibada suke fara gabatarwa dan istara ta yi da ake samu kuma sai a zo a yi wani abu na neman abinci ko wani abu daban amma ba kamar mu ba mu mun bawa rayuwar lokaci ita sallace muke dan san mata kadan a ci yawa muke dan san mata kadan a cikin lokacin da kuma lokacin nata ne tunda ma kalaqatul jinna wal insa illa liya'budu al-mafhum a wannan gaba shine ya halatta liman ya raba sura ya karanta rabi a wannan raka'a da ya karanta rabi a wacce raka'a wa yajuzu an yajma suratayn fi raka'a kuma ya halatta liman ya karanta raka'a biyu afwan ya karanta sura biyu a cikin raka'a daya ka kamo sura mai aya goma sha biyar kuma ba dole sai a jira ba za ka iya karanta sabbi sama rabbi kalala za ka iya hada da kulhu wallahu ahad za ka ya halatta za ka iya kama wata sura ka gama in ka ga akwai dan extra time haka ko kuma sallan asuba ce ana so karatun dan yi tsawo sai ka cafo wata sura mai aya goma ko mai aya bakwai sai ka kara akan wannan ya halatta an gane da ke ko maliki cewa rawal bukari an anas radiyallahu an imam al-bukari hadisin anas dan malik Allah ta'ala ya kare da shi kale shi kana rajulun min al-ansar ya ummuhum fi masjid quba akwai wani mutum daga cikin mutanen madina sune al-ansarawa wanda manzon Allah ya je same su a garin madina wallazina awaw wa nasab wanda suka tarbi baki kuma suka taimake su to liman aka nada amma dan garin madina ne ba muhajir bane fi masjidi quba a masallacin quba wanda har yanzu yana nan a garin madina da wannan suna ake kiransa ko koran kare da ne ko yawa yana nan Allah ya ba mu ikon ziyararsa wa kana kullu mafta kullu maftataha suratu sura shi wancan liman da ana sake bada labarin sa kullu maftataha suratan yaqra'u biha yaqra'u biha duk lokacin da ya buɗe wata sura ya karanta ta a cikin sallah to bayan wannan surar sai ɗora suratu ƙulhu wallahu ahad a samanta kulla maftataha sura ya ƙara'u biha lahum fi salati mimma ya ƙara'u bihi ibtataha bi ƙulhu wallahu ahad duk lokacin da ya karanta wata sura to ba zai yi ruku'i ba sai ya haɗo da ƙulhu Allahu ahad sannan ya kamata ya yi rukuni haka yake yi in ma ayoyi ya ebo a ƙur'ani ya karanta to in ya zo dab da rukuni sai ya tsaya sai ya karanta ƙulhu Allahu ahad sai ya cika ya yi rukuni in ma sura ya kamo ya gama baya rukuni dai sai ya haɗa da ƙulhu Allahu ahad shi haka tsarin su yake liman ne guda daga cikin limamin masallacin Quba a wancan lokaci ana ganewa hatta ya furuga minha in ya kama qul huwallahu ahad sai ya kammala ta gaba daya summa ya qara'a suratan ukra ma'aha ko ya fara karanta qul huwan sannan sai ya karanta sura daban ko ya karanta wata sura daban da ƙarshe kuma ya sa qul huwa haka da yake yi wa kana yasna'u zalika fi kulli raka kowace raka inda wanda ana hada karatun fatiha da sura haka yake fa kallamahu ashabu to sai ma musa kosa a zama mu in yayi ƙwarin wuya sai yake ganin shi ma iya da ta cewa yawa a zan akwai wani masallatan da mamuwa sun fi liman ƙarfi haka ne kodan suna da kuɗi kodan su ne shugabanni a gun kuma dai ka shigo masallaci duk matsayin ka liman ne shugabanka wani shi ne gaskiyar magana kawai duk matsayin ka inda ka shigo masallaci to liman ne jagoranka tun da in ka yadda shi ne zai ja ka yi ma sallah to ai min babi aula akan a masallacin da ka sallama masa amma wallahi akwai rikakkun mamu a wani gun wanda su suke juye limani wani kuma bai dace ba ba haka ake yi ba ibada yadda shari'a ta tsara ta haka ake sai mamu suka masa magana suka ce algata malam yaya ne muna neman fatawa a kullum sai mu ji ka karanta qul huwallahu ahad kuma sai karanta wata sura ko karanta wata sura sai ka hada da qul huwallahu ahad hine fa kallamahu ashabu faqalu har mamun suka ce da shi innaka tabtatihu bi hadhihi sura thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukra idan ka kama sura ka karanta ta kai kana ganin ba ta isarka har sai ka kamo wata sura da ban ka karanta fa imma taqra biha wa imma an tad'aha amma mu wuya yayi kwari kenan ana bi alimin umarni ko dai surar da ka kama dai ka taƙaito akan ta ko kuma qul wallahu nan ka daina karanta ta dai an gane da ke ko shine fa imma taqra'u biha wa imma anta da'aha wa taqra'u bi ukra faƙala ma ana bi tarikiya liman ya ce wallahi ba zan daina ba wannan tsarin da nake haka zan ci gaba da yi conflict ya faru kenan babu sun ja liman ya ja ya ce wallahi ba zan bari ba ma ana bi tariki ba zan bar wannan abin ba in ahabbtum an ummakum bi zalika fa'alt in dai har kun yi da ni ne liman ni zan jagoranci ku salatu haka zan aikata wa in karihitum taraktum idan kuma kun ƙi ba kwa so shikenan he ku canja ne ku kawo wani shiga da muku limanci ko kuma ku daina zuwa masallaci na ku da wani shine wa in karhitum taraktum wa kanu yarawna annahu min afdalihim kuma su a lokacin suna ganin shine fi su farla kaga adalci ne sahabbai kenan duk da cewa ga bukatar su hi suka hanga suka hango cewa shine cancanta ba in ba ci din ba to kuma waye zai musallin kaga dole wannan kuma iya nuna mana adalcin sahabbai kenan wata hatsaniya ta duniya ba ta hana su yi adalci kaga dai ra'ayinsu ne suke so a biya musu amma kuma suka duba suka shine fi cancanta kuma da limancin yar wannan qadiyya din ba za ta sa kuma a yi abin nan a hargutse a watsi gaba ɗaya ba haka ne kaga wannan fikin ya kamata mu ɗauka shi ya kamata mu ɗauka duk abu in har bai taɓa aƙida ba har in bai taɓa bangaren wajibi na Allah ba in dai furo ne to bai kamata ma na daga wuya a kansa ba wala bai kamata ba in dai har addini din Allah muke ra'ayinka rike ra'ayinka nawa na riki to menene yafi dacewa a cikin addini fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul kananan abubuwa sabani lokacin sabai ma sun yi su ga wannan sabanin gashi muna karantawa shi ga abin da yake su sun je ba su yadda ba ba samu sabani ba to sabani ya haddasa an yi fada saɓani ya haddasa ana zage-zage ko awa ne ya ware ya ja can yi ma bataliyarsa da 'yan mutanensa goma sha biyu ya kama masallacinsa duk ba su haka ba to tun da saɓani ya samu kuma sun tabbatar shi ne ya fi cancanta ya yi musulmancin kuma ga buƙatar su bai amsa musu ba an gane ko to za su ɗaga abin zuwa ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa karihu an ya ummahum gairahu kuma suke kyamaro ne ya zo ya zama liman ba shi ba tunda ya fi dacewa shi ya cancanta ya limancin suna kyamatar a ce wani ya zo ya limanci su ba shi ba to falan ma a tahumun na biya sallallahu alaihi akbaruhu alkhabara ba samu daidaito tsakanin su liman musu bai suka daga magana suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka bashi labari faqala suka ce faqala ya fulan da da suka faɗa manzon Allah sai manzon Allah ce ya kai wani sai ambaci sunansa ya fulan ma yamna'uka an tafa'ala ma ya amurka bi ashabu menene ya hana ka aikata irin abin da mamunka suka baka umarni ko ka takaitu a waccan sura ko kuma ka daina hada da kul wallahu din me yasa baka amsa musu tayin su ba kuma wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi sura fi kulli raka'a kuma kai menene dalilin da yasa ka lazumci karanta kul wallahu a kowace raka'a kun ga alƙali mai adalci kenan bai ci a tun da wa mamu da wani da wani sun kakaranka kawai a kori shi a tsafin da shi bai yi haka ba ko bai ce a ku ba ku da yanci ba ku ta bi liman ne mai yanci su yi zaunar da su za su samu sasantu kai liman ga yamma mun ka sun kawo tayya ba ka amsa musu ba a tambaya ta farko kenan kuma menene ma dai dalilin da yasa kake wannan duk raka'a ce sai ka dora qul huwallahu a hada cikin ta karanta ba mu labari menene dalilin ka wannan kuma shine adalci duk abin da mutum yake tambaye dalili karka yanke mai hukunci ba dalili yanke hukunci ba dalili to irin yanke hukuncin shidan ne ko yanke hukuncin fajiran mutane irin fir'auna da sauransu su ne daga sun tsani mutum ko ba sa yi da shi to sai yanke mai hukunci ba dalili amma in dai musulunci za mu yi to kafin a yanke ya mai hukunci hukunci sai ta mai dalili haka qur'ani ya zo hatta yan wuta in za a sa su a wuta sai Allah ta'ala yake cewa sa'alahum khazanatuha alayhim yatukum nadhir aw qabaru ta baki mutun tambayar ake cewa shin me gargadi bai zo muku bane me ya jawo ka zo nan suka ce qalu bala qad ja'ana nadhir suka ce me gargadi ya zo fakazzabna maka qaryata wa qulna ma nazara Allah min shay muka ce Allah bai saukar da kowa dusan zuciya ne kaga sun yi itirafi kenan al-i'tirafu sayyidul adilla haka suka ce mutun ya ce nayi abu to shine shugaban dukkan wata hujja a duniya wannan kuma karatun alƙalai ne al'itirafu sayyidul adilla shi yasa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yankewa mazinaci hukunci da kamawa shaidu ba sai dai yi tarafi wata ta zo da juna ta ce ba na aure ba ne ba miji ta yi juna kaga ta tabbatar da zina ta yi kenan an gane ko wata wata kuma ta zo ta ce manzon Allah na yi jarima zina da bakinta ta faɗa a tsarkake ni amma ba a taɓa kama mazinaci da shaidu guda hudu na ba taɓa yi ba an fahimci wannan amma me yasa aka yanke musu hukunci sun yi itirafi mutum da hankalinsa lafiyayyen hankali ba hauka cewa yi ba ba tsoron wani yake ji ba ya zo da bakin sai ce na yi abu kaza a mun hukunci shikenan in yanzu ne za a ce to a bari a gani wannan gwamnati ta dan busa lumfashi a ji kaza yanzu yanzu an abin nan an bugu da yawa yanzu idan mutum ya zo ce shi barawo ne a yanke mai wani a dan dakata a ji a dan bincika kwakwalwar a gani yau ce in yau ce to sai a dan masa uzuri yau haka ne mana kun san talauci wani lokacin maye gare shi iya sa maye iya sa mutum yi abu out of sense nasa ya yi abu ba cikin hankali shi ba yana yi Allah ta'ala ya tsare mu to sai manzo Allah yake tambaye su me dalilin ka kai wannan ko kai wannan me dalilin ka na lazimtar qul huwallahu ahad a kowace suraka faqala sai shi liman yace inni uhibbuha manzon Allah abin da ya sani ke karanta qul huwallahu ahad kowace raka'a wallahi ina son surar shine dalili na kawai a wata ruwayar yace innaha sifatur rahman domin a cikin ta siffofin Allah ne a cikin sura yasa nake son karantawa ya manzon Allah faqala sai manzon Allah yace hubbuka iyaha adkhalakal janna son da kake a wannan surar to Allah yace abu ya baka aljanna kaga goma su sake kai karan adu ya zasu gobe ma su sake kai karan nasa yi kun ga shi an kai karan sa ma yayi riba kuma duk rayuwar duniya ma kuma ya ci riba daga bada haka rayuwa take ai haka rayuwa take idan har kana ganin za ka yi wa mutum wani abu wanda za ka kasara shi kuma sai Allah daga shi kaga shi da yake da kyakkyawan niyya yake yi ba manufar ya takura musu ba ba wata manufa ba manufarsa ta ransa da kaunar surar sai ta jawo Allah ya mai albijiran bai aljanna kaga daga nan yace ya daina limanci magana ta kare ya biya shi fansho da giratutin sa an biya shi fansho sa da giratuti ya fito a ya fito mana shi kenan yi magana ta kare shi ko ne kuma abin jini na siyar haka ne ya samu aljanna abin da yake nema kenan kamar wata rana iyayen mu'minai mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taru suka aika na Fatima radiyallahu anha suka ce Fatima je ki faɗa babanki mu fa muna buƙatar ya mana adalci tsakaninmu da Aisha kun ji babbar magana ke mu abubuwan da yake wa Aisha a gidan nan mu fa ya ishe mu ki je ki faɗa babanki mu a mana adalci da nana Fatima ta je ta samu manzon Allah ɗaki take faɗa masa to ya baba ga abin da aka aiko na faɗa ma sun haɗu gaba ɗaya sun ce kaza kaza kaza na zo na same ka na ce ma kaza kaza sai ce kina kauna ta ya Fatima ta ce babu ina kaunar ka mana ya rasulullah ina kaunar ka ya ce to in dai kina kauna ta toki kauna tana na aisha amsa da ya bata kenan ko in dai kina so na a matsayina na mahaifinki ko manzon Allah to na aisha ki kaunace ta ita ce amsa kaga ce karan da suka yi wata daraja ce ta kara bayyana tana na aisha radiyallahu anha to da an faɗa wa nana fatima radiyallahu anha kaunar da take yi wa manzon Allah to ta kawanci ina na aisha shikenan an gane da ke ko to saboda ka irin wannan da yawa bayan Allah na kwarai da yawa har in dai mutum iya abu dan Allah da kyakkyawar manufa Allah ba zai wulakanta shi ba ai ta juyin ai ta kai karan ai ta waye ai ta shatile kafan to kullum Allah daga darajar sai ke kuma kullum Allah ƙara ɗaukaka shi ke domin niyyarsa mai kyau ce an fahimci wannan to wannan ya nuna mana kan cewa kaunar abun da Allah ta'ala yake kauna iya ba wa ɗan adam rahama da jin ƙaya gaban Allah subhanahu wataala wa ruya aidan an ibn mas'ud radiyallahu anhu akwai wani hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala kare da dashi annahu qala Abdullahi dan Mas'ud yace laqad araftu ni na sani an nazairu lati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqurunu bainahunna ya ƙarunu bai na hunna ya ce ni na san wa'ansu surori an na za'ir da wannan da wannan da wannan da wannan wanda mazan Allah ke haɗa su a cikin raka guda ɗaya a sallah don masu ɗaya ce ni na san surorin fa zakar ishiri na suwar sai da ya fara sai da ya lissafa surori guda ashirin min al-mufassal daga suratul hujurat zuwa min al-jannati wan nas surataini fi kulli raka'a yace manzon Allah idan ya karanta wannan sai hada da wannan idan ya karanta wannan sai hada da wannan kuma duk raka'a daya duk da iya nuna muku cewa halacci na liman zai iya hada surori guda biyu a cikin raka'a guda daya wa ruya muslim hadisu qudhaifa radiyallahu an imamu muslim ya fito da hadisin qudhaifa Allah ta'ala ya kare da shi qudhaifa kun san waye qudhaifa sahibu sirri kenan shine ake masa laƙabi da sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da manzon Allah ya zo ya kira Kuzaifa yace Kuzaifa zo da ya zo sai ya ce yanzu nan Allah ya mun wahayi amma ba Qur'ani ba ya turo mala'ika Jibril da sunan waɗansu mutane a garin Madina ne ce duk munafukai ne waɗannan mutane Allah ya buga tambari ya san yayi stamce duk munafukai ne yanzu aka zo aka lissafa musu wane da wane da wane da wane da wane kuzaifa kai ma zo na faɗa ma manzon Allah ya kira kuzaifa ce wane da wane da wane da wane duk munafukai ne amma kai shiru karka faɗa kowa haka ba Allah ya ce masa eh shiru da bakin ka yace to ya rasulullah kuzaifa ya shiru da wannan maganar ba wanda ya faɗawa har manzon Allah ya yi gama ya koma ga Allah har sai na abakar ya zo yi shekara biyu da wata hudu shi ma ya koma to umar dan kaddab yana da wannan labarin ya san ku zai fi sanya wani suru da manzon Allah ya sani amma bai san me a ciki ba to lokacin da umar yake kalifanci sai kira ku zai fi ce ku zai fa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana suru da kai yace eh yace akwai wani suru da kuka yi da shi wanda yace karka faɗa kowa to don Allah ni ba so da kika faɗa min ba ina so ni inda ni a ciki kace da ni a ciki in ba ni ma kace ba na ciki amma wani ni ban damu da na tsego mun wani ba ni dai kaina nake so na sani ba na san naji da wani da a ni kaina ina ciki ko ba na ciki yace Umar ai nayi wa manzon Allah alƙawarin ba zan faɗa ba yace ai manzon Allah ai ya ce kar ka faɗa wani ne to ni ba sunan wani nake so ka faɗa ba ni nake so ka faɗa min labari na ina cikin wannan listin ko bana ciki sai ku zai fice kai baka ciki a listin dai da aka ban baka ciki ka duba Umar dan Kadab khalifa ne da manzon Allah ya tashi daga kan kujera sai na Abubakar ya ya tashi to Umar ne ya hau kujerar amma yake tsoron kada iya cikin munafikai bai sani ba Umar dan Kadab sai dai ya faɗi maganganu sun kai guda goma iya ba manzon Allah shawara kuma wahayi iya sakwa iya daidai da abin da Umar ya ba da shawara kansa daga ciki akwai ittikaz maqama ibrahim musalla maqama ibrahim na daura da ka'aba din nan yace ya rasulullahi ina ganin nan ko a dinga yin sallah raka'a biyu mana sai Allah ya sako da aya wattaqizu min maqami ibrahim musalla maqami ibrahim ko dinga yin nafila raka'a biyu dan ku jibu daga ciki akwai lokacin da idan manzon Allah ya ce lokacin cin abinci yayi ana taruwa a gidansa a taru a ci abinci to bayan an ci abincin sai kuma a zauna a dinga tadi sai ki ce ya rasulullah ni ina ganin idan har an ci abincin nan kowa ya tafi sa ya kama harkokin sa mana a ci abinci kuma zauna a gida kuɗin abin da za ka yi wata ƙirar iyalinka kuma jima za su takura ma umar iya faɗar wannan sai allah sako da aya ya ce wala musta'adis da hadis idan kun ci abinci kar ku zauna hira inna zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum hakan iya cutar da annabi amma iya kunya ba zai faɗa muku ba wallahu la yastahi anil haqq wallahu la yastahi min alhaq kuma Allah shi baya kunya ya faɗa muku gaskiya kaga shawara Umar shi akwai muwafiqan nasa Qur'ani da yawa to amma ya suke tsoron kada iya cikin munafikai bai sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane da kyau to wannan iya nuna mana kan cewa mu dinga samun ikilasi a rayuwar mu mu dinga tsarkake zukatan mu ayi mu dinga ikilasi muna fin karfin shedan wajen gabatar da ayyuka na addini in ka yi wasa shaɗan zai rinjaye ka wallahi shaɗan ba ruwansa da shekarunka ba ruwansa da iliminka ba ruwansa da kuɗinka in dai har ka ba shi dama zai iya halakar da kai dama burinsa kenan kuma rantso da yi to ku zaifa shi ne ya riƙe surun mazan Allah sahibu sir daga cikin sahabbai akwai abu ubai da bin da jarrah shi kuma title ɗinsa shine amin hadhihi al-umma amintacce wata rana mutanen khaibar sun zo sun ce ya rasulullah idan lokacin karɓar jizya ya yi ka tura mana amintaccen ka zama bashi jizya ya kawo haka suka ce dukiya ce mai ɗimbin yawa za a bayar a kawo da lokacin ya sai ce ina abu obai da bin jarra sai ce maza Allah gani ya ce tabi khaibar ka je ka karɓo dukiya kawo ya zama amintacce tunda maza Allah ya aminta da shi to haka suke da ɗaiɗaikun abin nan mazaya wanda wani manzo Allah zai ce mai kaza kamar irin su sayyidina Hamza irin su Khalid bin Walid su kuma wani wajen jarumta manzo Allah yake musu suna taki jarumta asdullahi ko saifullahi almaslul zakin Allah ko takobin Allah an gane ko ga kuma Abdurrahman bin Auf manzo Allah ya ce dai Allahumma iski Abdurrahman bi sarsabilil janna domin irin taimakon da yake da ciyarwa da bayarwa sai ce Allah ina roƙonka Abdurrahman dan Auf ka shayar da hiruwan aljanna haka manzon Allah ya faɗa Abdurrahman dan Auf kuma ga abin da ya faɗa wa Usman bin Affan yace ma darra ma fa'ala Usman ba'da yau Usman duk abin da ka aikata bayan yau ba zai kama matsala tsakaninka da Allah ba duk abin da zaka yi duk abin da zaka yi ya haddasa ma matsala tsakaninka da Allah babu shi manzon Allah ya faɗa wa Usman wannan akan ya cire ya ɗauko dukiya ya bayar ya bayar ya bayar manzon Allah ya faɗa mai wannan magana sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sahabbai kenan wanda suke dan Allah kuma Allah ta'ala ya yabe su ya tsarkake su tun a wannan rayuwa Kuzaifa yake cewa sallaitu ma annabiy sallallahu alaihi wasallam zata laila wata rana mun taba sallah da manzon Allah a wani dare faftata al-baqara sai manzon Allah ya bude karatu da suratul baqara faƙultu sai na ce yarka inda limi'a to manzan Allah idan ya ji aya ɗari kam ai zai rukuyi an gane ko idan manzan Allah ya ji aya ɗari ai zai rukuyi sun ma maza da ya ji aya ɗari sai manzan Allah ya wuce faƙultu yi salli biha fi raka'atai ya nake ta to manzan Allah zai raba wannan surar biyu sai ya yi sallah da ya raka'a biyu da ita an gane da kyau fa maza da ya zo sai ya wuce faƙultu yarka abiha sai nake cewa to duk da yanda za a yi da mazana ya gama bakara nan to zai rukuri ya ce ko aya ɗari an wuce an raba ta a biyu ya wuce sai ce to yanzu na sallama idan ya je ƙarshen bakara zai rukuri iya zuwa ƙarshen bakara sun mafita an nisa sai shiga surtun nisa kuma faƙara'aha ita ma kaf ya karance ta sun mafita ta ali imran sai kama Ali Imran fakara'a ita ma ya karance ta a sallar da rafa kuma a raka da suna tsaye sosai suna tsaye wallahi a tsaye aka yi sallar wani ba a zaune ba bakara mai aya 286 a wata ruwayar Ali Imran aya 200 Nisa'i aya 175 duk a raka ɗaya ka yi su ko manzan aya ta ko domin wani ɗari shida ɗari shida ba wani bambanta wallahi ba wani bambanta mala kawai zuciya ce zuciya ce mai aikin kawai zuciya ce a zai karatu mana sallar da race ai sallar da race kuma ku duba fa shi manzan Allah Allah ta'ala ya ce masa liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara duk abin da kai in ma kayin Allah ya fi in ma za ka yin Allah ya fi ba wani abu tsakanin ka da Allah amma ya tsaya yake irin wannan tsayuwar a cikin sallah kuma ba kuɗi yake kasan dai ba kuɗi yake roga ba ba irin ka bari da kake so fatin ka ta kafa gwamnati ka tsaya kai tsaye wa dara wannan lokacin to shi ba wannan tsayuwar daren yake ba ko kasuwa ta tsaya kai tsaye dare ta buɗe duk ba wannan ko za ka yi jarabawa duk ba haka bane shi kawai lahir yake nema kuma Allah ya ce ya riga ya bashi lahira shi sai na nafa na Aisha take ce ya Rasulullah kai fa Allah ya ma gafara gaba da baya kuma mazala kana sallah har kafafuwanka suna kumbura me yayi zafi haka shi take ce yake cewa ya Aisha afala tuhibbu an akuna abdan shakura Aisha ba kiya so ni da zama bawa mai godiya duk halittun da Allah ya ba wanda Allah ya wa wannan darajar sai ni ai ni ma ya kamata nuna Allah na gode ai wannan abin da nake godiya nake ina nuna wa Allah na gode irin abin da ni to Kuzaifa ya ce manzon Allah ya hada Baqara Nisa'i Ali Imran a raka'a guda daya wa yajuzu tikraru sura fi rak'atay wata gaba ta gaba halau a sallah ya halatta ka maimaita sura a raka'a ta biyu ka karanta ta a wannan raka'ar ka karanta ta a raka'a ta biyu ya halatta an gane da ke ko misali ka kama inna anzalnahu misali a raka'a ta farko idan ka tashi aka yi ruku aka yi aka miƙe ya kawo fatiha a raka'a ta biyu zaka iya ƙara inna anzalnahu ya halatta مالك يتشوى وقد سبق حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر إذا زلزلت الأرض في ركعتين كلتيهما أكرتون دي قباتا حديث أبي داود وان دي يتشوى مزان الله صلى الله عليه وسلم أو تسلم أصبع أتكين تفيا يا كرنت إذا زل ركعة تفرقو دا ركعة تبي ركعة تفرقو إذا زل تبي ما هكي كرنت شيني في ركعتين كلتيهما a raka'o'i guda biyun duka wannan sura ya karanta ana ganewa kun ga yanzu mun samu an su masail da yawa nan na farko ya halatta liman ko mai yin sallah shi kadai ya karanta sura cikakkiya a raka'a da ya dauka ya halatta ya raba sura a raka'o'i guda biyu ya halatta ya karanta sura biyu a raka'a daya ya halatta ya maimaita sura ɗaya a raka biyu duk ya halatta duk wani alababil jawaz shari'a ta baka wannan damar an kai wannan duk baka zama abin zargi ba an gane mas'ala bale ce ga wata mas'ala wada'a rajulain fi halil qiyam yakunu tabi'iyan yani la yadumuhuma wa la yaftatahuma لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتتع يبتتهما ولا أنه كان يضمهما يتي مسألة وضع رجلين في حال القيام يكون طبيعيا yace wa'ansu mutane guda biyu a cikin tafiya sun samu kansu a wani zango a wata tafiya wata tafiya ta ɗabi'a wada'u rijilaini fi halil qiyam ba rijilaini ba rijilaini kafafuwa guda biyu kenan afwan sanya kafafuwanka guda biyu fi halil qiyam lokacin da mutum yake tsayuwan sallah to yakunu dabi'iyan su kafafuwan guda biyu ka tsitsayewa irin tsayuwar dabi'a an gane ko ya tsayuwar dabi'a take ne a dabi'ar dan adam da ya tsaya a tsaye wace irin tsayuwa yake iya bude kafasa iya haɗe ƙafasa to ka tsaya kai baka buɗe gaba gaba kai baka haɗe ba shine ya kunu ɗabi'iyyan a yanda tsayar ka ta ɗabi'a haka take ka san dai mutum dai ba ya sha kafso da yawa ba ba zai tsaya ka ganya tsaye kuma duk ya wale ƙafafuwansa haka kuma a tsaye yake ba abin da yake sai dai in ya tabu ko kuma ga ko ya dunkule ƙafafuwansa ya tsaya haka a tsaye ma hima ba tsayar ɗabi'a ba ce to sai yake cewa tsayar da ƙafafuwa a yayin sallah to shi kenan tsayuwa ce ta ɗabi'a bambancinta da tsayuwar ɗabi'a gune guda ɗaya ita tsayuwar sallah an kallafa masu ‘yan yatsun ƙafar ka sun daidai da sun kalli alƙibla wannan shine kawai saɓanin tsayuwar sallah ta ɗabi'a ana so ‘yan yatsun ka su daidaitu su kalli alƙibla kar ƙafar ta buɗe haka ana so ta tsaya a daidaici ‘yan yatsun su yi fesin ɗin alƙibla an fahimci wannan la ya muhuma kar ka haɗe su gaba ɗaya ƙafafuwan wala yaftatahuma kuma karka bude su duka kaga a wannan shine musamman magidanta ku kula da wa'ansu daga cikin mata an suna sallah suna haɗe gaban uwansu kaga wannan babu wani dalili gaskiya babu wani dalili da dai malaman fiqh sun yi maganganu amma ita ma magana ce ba ta da ƙarfi wai yana so ta koyi haɗe kafafuwanta domin kada wai ta bude kafafuwanta shi dan yana bata busa a cikin al'aurarta haka duk wannan wani abu ne wanda ma'anzar labiya min sultan ma'azan labiya min sullan saboda ka tsayuwar ɗabi'a a sallah da mace da namijin duk haka ake in dai ba da larura ba larura kuma a tuƙaddar bi kadari hali idan larura ta zo to ana yin aiki gwargwadon larura amma matukar ba larura tsayuwar ɗabi'a da mace da namijin haka ake li'annahu lam yurid an nabiy sallallahu alaihi wasallam bai gangaro ba a samu nasi daga manzon Allah ba annahu kana yaftatahu yaftatahu yaftatahu ma manzon Allah iya buɗe kafafuwansa da yawa wala annahu kana yatummuhuma ba a rawaito manzon Allah kuma iya haɗe kafafuwansa a gude ba tsaye wa sallah baya walam yurid fihi sifa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fal aslu an yabqa ala halihi bi muqtada at-tabi'a ba a samu wani abu da aka jingina shi zuwa ga manzon Allah ba wanda yake nuni ga haka din cewa manzon Allah iya saba wa tsayuwar ɗabi'a a sallah kuma in dai hakan ne to asali a bar abu a yanda yake lakinna sahaba ridwanullahi alaihim sai dai sahabbai Allah ta'ala ya kare da su kana ahaduhum yalziqu ka'abihi bi ka'abi sahibihi dayan su idan ana sallah an yi sahu to kafadarsa dan uwan tana haduwa da kafadar dan uwan nan gefen ƙaurin ɗan uwan iya haɗuwa da ɗan uwan haka suke nan ɗin su iya haɗuwa nan digadigan suna haɗuwa idan sahabbai suna sallah a cikin sahwaka suke yalziku al-ilzak shine kamar haɗin abin ya haɗu haka shine ilzak to kafaɗin suna mannewa da juna nan ma digadigan suna haɗuwa da juna haka suke domin manzon Allah ya koya musu daidai da sau da tsayewa a cikin sahwaka min ajiyar tisweti sof domin mahimmancin daidai da sahu yi su haɗe jikin sosai li'annal umda fi sab laysa tatraf al asabi maliki ce abinda aka fi sani a sahu to ba yan yatsun ake so su haɗu ba kawai ka san yanzu kamar wata wutan ne ba wata wutan ne ba ake haɗawa idan mutum ya zo ya dan jona kenan wani jona ma baya yi to abinda ake so nan diddigen ka ya haɗu da uwanka nan ka faɗar ka tare da dan uwanka haka ke satohi ne sahun zai tsaya sosai in kuma kana da larura ko ma gefe kai sahunka daban kamar masu lafiya su yi sahunsu amma larurar ka ta kai kaɗai ba zai sa sahu ya karkace ko ya goce ba an gane da kyau sosai ilzak ake yi amma da yawan mu wallahi za ku shan mamaki da yawa wanda ake karatun ma masallatan ahlus sunna ma akwai matsala game da sahu akwai matsala a yi ta magana a yi ta magana amma ba zai yi ba har yanzu ba akwai gunda za ka je gunda ake karatu ne za a ga mutum wai ya zo a gurguje wai da gufa a cikin masallaci wai sai ya tsaya kuma a rumfar masallaci ya zalla har yanzu akwai wannan matsalar ba idan an ce a dawo a yi karatu kuma al'umma suna ganin kamar wani abu ne daban ake faɗa musu kuma duk mutumin da yi sallah a waje a rumfar masallaci masallaci bai shiga ba ya da sallah la salata li jari masjid illa fil masjid idan da larura ka tsaya kai sallah ka a gefe an gane da kyau ko to sahun ma manzon Allah sai da ke cewa Allah baya kallo kallon rahama ga sahun da ya karkace ko manzon Allah yake cewa sahu ya karkace haka ya zama a tarwatse to iyasa kuma kanku ba zai haɗu ba masallaci ɗaya aƙida ɗaya kaza ɗaya kaza ɗaya amma kuma bambancin ra'ayi yawa akwai yan bayan wancan akwai yan bayan wancan a masallaci ɗaya abin ya zama siyasa to wallahi rahin rahin hada sahu iya haifar da wannan ko matsala ta naira dubu goma ta zo masallaci daga gare ku ko Allah ku kuwa iya kyashi rashin hada sahu iya haifar da wannan problem ne idan sahu ya hadu zukatan kuma haduwa suke manzo Allah ya ce wala taktalifu fatakrifu qulubukum kar ku yadda sahun ku ya saba sai zuciyarku ta saba sai zuciyarku ta saba wani iya ganin wannan ya baza wani iya ganin wannan da kaza wani iya ganin wannan da kaza mas'ala ta daidaita sahufa ta kai ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ta da iqama amma yazo yana billahi lahi a cikin sahu ya duba iqama za a tayar amma ba zai kabbara yi sallah ba sai yazo iya dubawa wani gyara naka wani iyo gaba wani ibaya in yi sahun da yawa sai ce kai wani duba mana sahu na kaza kai wani duba mana sahu na kaza sai report ya zo mana ko ina ya daidaita sannan zai tada kabara yi sallah manzon Allah ya sha aikata wannan manzon Allah ya faɗa da baki kuma ya yi aiki da hannunsa akan daidaita sahu ya ce ku daidaita ku daidaita daidaita sahu iya da alaka da jikin sallah ya sha faɗar wannan wata rana an tada sahu sai leƙa sai ga wani kamar kirjinsa ya dan fito ya dan yi waje haka bai daidaita sahu ba sai ce wallahi da ka yi sallah a haka to Allah ba zai karɓi sallar ba ka koma ka daidaita da yankunka to amma ya zo kana ƙoƙarin ku daidaita shi zami kana ƙoƙarin matsa sai maza in ma ka kai ta ga wani ya fice daga sai sahun ma ya bace ya fasa higa sarkin zuciya amma gun taron siyasa ne za a matse shi ta gumi ba abin da zai ce Allah wallahi a matse shi ta gumi ba abin da zai ce amma a sahu shi ba zai haɗa sahu da mutane ba ya rena wane wane kaza ne wane kaza ne shi ba hi yan ajin su yi shi irin nasa yana sai nasa in dai sallah za ka yi ka zo masallaci to kawai ka mai da hankali kai da kowa ɗaya ne a cikin masallaci ɗaya ne in ka ce allahu akbar to allah shi ne gaba da kowa kai mamu ne bawa ne neman rahama ka zo neman gafara ka zo ba wata tinkahu a cikin masallaci babu yasa manzon Allah ya ce ba wani mai gu a masallaci in ba sai na abubakar ba haka ya faɗa duk wani gu da kace wani gagunsa wani gagunsa ku tattoshe duk wanda ya zo gunsa ne he sai na abubakar ne ko za ku bar mai gunsa haka ya ce sai malamai suke ce to sai dai bayan liman ana son bayan liman a samu an su mutane wanda suka san abin da suke yi domin kada liman sallar alwararsa ta warware a rasa wanda zai jagorance ku sallah to shine dalilin da yasa bayan lima yake dan so a dan samu masu dan dama dama da ya tsaya bayan lima amma in dai ka zo gefen wannan shine kamar wani abu wani gu ne sensitive place ne nan din nan da kuke gani sai a samu an sun tsaye a bayan lima to amma nan gefen a wuce nan nan a wuce nan kowa ma zai iya tsayewa wanda yake san farla ya zo da wurgunsa ne haka ake yi an fahimtar nan saboda ka mu dage da hada sahu da daidaitawa ibada dan Allah ake yin ta ba dan wani ba maliki cewa ba a rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya haɗe kafafuwansa ba ko iya buɗawa kuma asali idan abu ya faru babu kai yawa ga sahabbai suna haɗa kafaɗinsu da digadigansu a cikin sallah sahu domin su tsaye da sahu li'annal umda fi safi laysa al-araf al-asabi abinda ake bukata a sahu ba wai ka haɗa yan yatsan kawai ba bal al-umda al-ka'ab nan kafaɗu su haɗu li'annal jism mabani alaihi alal ka'ab domin ƙarfin mutum wajen ko ka jijjiga shi ko ka tsaye da shi to nan iya fada gudunmawa ka fada da kuma nan diga jiki shi amma a tsarafin asabi amma gefen yan yatsu fala ibrata biha da wannan ba wani abin kulawa bane ba li'anna ba'dun nas takunu rijluhu qasira wa ba'dun nas takunu rijluhu dawila daga cikin mutane za ga wani kafarsa guntuwa ce wani wata mai tsawo ce inda kafafuwa za a daidaita sau ba zai haɗu ba an gane ko to amma diga digai da kafaɗo ana ake haɗa sau diddige ya haɗu ka faɗa ta haɗu amma ƙafa wani lokacin wani mai tsawo ce tasa wani kuma ba mai tsawo ce fa'iza atabara fa'iza atabarna atraful asabi amma idan muna kula da gefen yan yatsu kawai wa kanat rijilur rajil dawila kafar mutum ko mai tsawo ce lazima an yi ta'akkar idan an ce in yatsun kawai za a daidaita to dole za a sa yayi baya baya domin kafarsa ta daidaita ta daga jiran mutum ko ba haka ake bukata ba wai za ka nar kasira lazima an yi kaddam idan kuma kafarsa gajeruwa ce za a matsa masa yayi gaba da yawa domin ya haɗo da wacce mai dogon kafar kaga sauran da ba zai daidaita ba in wane ne yayi baya domin ya daidaita da wannan wane yayi gaba domin ya daidaita da wannan to me ma'aunin daidaita sahu diga digan kafa kawai nan gefen diddigi da kuma nan kafada ana ake hada sahu sahu in ya haɗu a nan to sahu ya zama sahu kenan maliki cewa izan fal ibra bil ka'ab abin kula ga sahu kafada fakanar sahaba ta haƙiƙar lihazai taswiya sahabbai sun tabbatar da daidaita sahu ta ɓangaren kafaɗinsu iya laziƙo ahaduhum ka'abihi bi ka'abi sahibihi ɗai iya lazimta kafaɗarsa da ɗan uwansa fal ilzaqul ka'ab bil ka'ab muradu li ghairihi muradu li ghairihi ka hada kafaɗarka da ɗan uwanka shi ma ya hada to an ce sahun wani lokacin ko turiya za ka yi daga bare su ba ne ba za ka iya zari ɗaya daga cikinsu ba domin kowanne ya haɗa da uwansa da gaske an gane da kyau a walaisa muradan lizati walihaza lam yard annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaftahu ma baina rijlihi fathan ghayr dabi'iyyan domin dai sahu ya daidaita ba a taɓa rawaitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe kafarsa a sahu fiye da buɗewar ɗabi'a ba kuma wani abu da za ku ƙara fahimta ana shi ne idan mutum ya buɗe kafarsa da yawa to ba zai iya jimirin tsayewa a sallah ba zai gaji da yawa nan da nan zai gaji idan ya sake haɗe kafarsa da bai tsayewa irin ta ɗabi'a ba nan ma zai gaji da wuri amma idan ya daidaitu tsayewa ta ɗabi'a jikinsa kafafun za su iya ɗaukansa a tsaye wata ɗabi'a to zai daɗe a tsaye bai gaji ba an gane wani amma ka zo sauran sallah ka buɗe ka tale haka ka yi wani ban ƙarara kai a cikin sahu to dole ka gaji ai aya goma sha biyar duk ka gaji ka faɗu ma ba za su haɗu ba amma ka daidaitu tsayuwarka ta ɗabi'a ba ka buɗe gababuwanka ba ka matsa su a buɗe ba ka gwada ka gani ko sallarka ta kai kaɗai cikin dare ka gwada irin wannan tsayuwar sai ka fi samu sai ka fi samun jurewa a tsayuwar wannan iya cikin surun daɗewa a sallah ba a gaji ba amma yawan buɗe kafa da kuma matsa ta iya sa ɗan adam ya gaji da wuri da sauran makamantan irin abubuwa irin wannan domin zo gaba wanda za mu tsaya da insha Allah idan Allah ya kai mako mai zo za mu tashi a ruku yadda mazan Allah yake ruku'i sallallahu alaihi wasallam yanzu dai mun ji karatun sura mun ji kuma tsayuwa mun ji magana game da sahu to abin da muka ji ya kamata mu dabbaka ya cikin aikin mu Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata mana addu'a ga rimu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa aljanna ce mu kuma su Allah ta'ala mana roƙonka da mu da zuriyar mu ka shirye da mu ta farki madaidaici Allah ta'ala ka yayi mana abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ta'ala ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah muna roƙonka muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah Allah ta'ala muna roƙon tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ƙara mana lafiya da imani na'am to Allah samu sani eh eh an taɓa yin haka lokacin manzon Allah amma ya yi tsawa ya ce kara ƙara yi mutum ya yi kabbara tun daga waje to a dudduke shigo masallaci yi burinsa ya samu wani rakar wata rana exact wannan ya faru a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya juyo ya ce waye wannan ya shigo masallaci da dukewa ya ce ni ne manzan Allah sai ce zalika Allahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara ma kwadayin san jami'a ma kana kara yin wannan yau saboda ka ka shigo cikin masallaci ka tsaya a tsaye kai kabbara da halin da liman yake cika same shi a yanayi abin da liman ya sallata baka nan idan an yi sallama sai ka cika abin da kai baka nan shikenan an gane da ke ko wannan shine insha Allah ina zuwa e wannan haƙƙi ne na liman ba zai tada kabbara ba sai ya yi magana akan sau ya leƙa duk wanda ya karkace mai magana ya gyara ta da kama ba ta nuna cewa ya kawai a yi kabbara mu ba sharatan sai din kasan ma mun kasan karantu sannan tsaye da sauri da gwargwadon iko ta wani ana ikama za ka yi kabbara amma hima duk da haka wani lokacin manzan Allah baya yin kabbara sai ya leƙo yana cewa a gyara a gyara a gyara na a ita ikama ko da za a yi za a yi da ana ta yi za a yi ikama amma kabbara ce ba za a yi ba sai sau ya daidaita yawa akwai wani a can afuwan wa alaikum salam ɗan gajeren sahu kuma gefe da gefe ba kuwa a wannan wannan bidiya ne bidiya ne lokacin manzon Allah da sahabbai ba yi wannan ba abin da na faɗa shine a tabbatar bayan liman mutane ne za su yi jagorancin sallah abin da aka faɗa kenan amma matukar masallaci kamar wannan sahu misali kawai a ce a yi sahu mutane biyar shida a nan amma nan gefen ba kowa nan gefen ba kowa a wannan bai inganta ba bai inganta ba bayan liman ana bukata da ya tsaye da mutane za su yi jagorancin sallah kawai amma sahu cika shi ake ba a barin wani sahu a yake a cika wani wallahu alam mutum ne mai son son samun sallar jana'iza Mm. Mm. a to a fahimta wannan ba hasada ba ce shi aikin alkhairi a ba ma zancen mutum ya mutu ba iya da rai mahadisi ya tabbata da kan cewa kaga wani mai karatun alkur'ani mai aiki da shi wani mai dukiya mai aiki da dukiya ta wajen addini ya halatta ka ce Allah ka ban dukiya irin ta wani domin na aiki irin na wani ya halatta ana ce masa gibba ba hasada ba la hasada illa fisnatayn rajulun ataha Allahu malan wa ilman an gane da ke ko ya dinga kaga wani iya ta amfani da ilimin sa addini ya halatta ce Allah ka bani ilimi ni ma ni irin na wani ya halatta wani iya ta amfani da dukiya sojan ci gaban addini Allah ka ban dukiya na kwatanta irin aikin da wani yake kwatanta ya halatta wani an yi jana'iza an tara al'umma sun taru Allah ka kaddara ni ma in na musu zama al'umma irin wannan wannan ba laifi bane ba laifi bane wannan addu'a kake ai fata kake na alkhairi game da kai wannan ba matsala bane insha Allah tambaya ta karshe mhm alaikum salam dai da sahu Mm.
suna da mutane wanda suke bibiyan su kan abubuwan addini Mm.
sosai amma su kuma sauran su sai ga suna yin sauran distance Mm, a tsakani tsakanin junan su Mm, mm.
Ban san ko akwai wani bayani akan haka ba a inda ba matsalar corona ba a ita ce aka ce a samu social distance ko a to yi ɗayan ba ita ba ni ban gani na aka samu wannan ba yawan ba matsala ta corona ba bayan da aka ce a samu wani gab tsakanin sahu da sahu babu sai dai su ma malamai ba masu mai za a iya tunatar da su ba masu mai ba ne za ga mutum malami ne mai ilimi amma ga dan wani abu kaɗan kuma ya samu mantuwa a kan shi ko ya shagala da shi saboda ka tunatar da su amma ba wani hujja ba idan an ga malami ya yi wannan ayi ba hujja ba ne tunda masan Allah shine baban malamai gaba daya to ga abin da ya ce a daidaita saukar a samu gaf a daidaita ga inda sahabai suke yi. wa kailal huda kuma huda rasulullah aikin da malamai suke sai a tabi su inda dalili na larura to wani abu ne daban in ko babu dalili sai a tunatar da su su gyara wannan shi ne amma aikin su ba zai ba dalili ba wannan takardar shi wani bawan Allah ne ya rubuto yana neman mutane su tashi da addu'a ya sake maimaita yana da bukatar da ya tashi da wannan addu'a to kun ji sakon wani bawan Allah iya bukatar addu'a Allah ta'ala ya biya masa bukatun sa na alkhairi eh tunda ya ya aran mai ta to ya ya matsu ne da yawa ko yawa to mana don Allah ta'ala ya ya biya masa mu ya biya mana namu ya samu yi lafiya mu gama lafiya shi kenan ko eh gida ga wani kuma na tsaye da shi to bismillah akwai dan tsaro lokaci kadan na'am Mm. a sosai kuwa ya halatta ya halatta ya gana da dalili yawa daidai da sau a ba za ka bi shi ba za ka bi shi a bauɗan ba kai ka tsaya ka daidaita naka idan ya buɗe ka tana ta dai bai gyara ba to kai sai ka daidaita naka yawa shine ba za ka bi shi a bauɗan ba ai duk gaba dai sai ku bauɗe ai shine ai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله